بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha shida ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba man ba mun yi darasi guda ɗaya a cikin suratul zumar za mu tashi darasi na biyu aya ta biyar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu yi bismillah ya okay to ya tabiya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يصور الليل على النهار ويصور النهار على الليل
نعم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayani dangane da abin da ya shafi rububiyya ta ta wanda za ta tabbatar ma da cewa in ka kalli wannan ka kalli wannan rububiyyar lalle ya kamata ka bauta masa shi kadai ka tsarkake shi a cewa tare da ka hada shi da wani abu ba yace Allah yake khalaqa samawati wal arda bil haqq kamar da kowa yake iya gani shi ya halice su da alsai bil haqq da tantanta da gaskiya sai yake yukawwiru al-laila 'ala an-nahar Allah shi yake nan na dare akan yini mun ji at-takawir shine kamar linki abu idan kanta kowira wai dan nujumu kadara idan kiyama ta zo takwirin rana za a yi gaba daya shi ne Allah madaukakin sarki yake yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl Allah yana shigar da dare a cikin yini kuma yini ma yana shiga cikin dare da dubu hakikan kowanne yana neman kowanne a guje wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah madaukakin sarki shi ya sanya dare da yini shirka mai juna dare ya wakilci yini yini ya wakilci dare yaji Allah yake wa tsara shamsa wal qamar sannan shi ya hori wata rana da wata kullun kowanne daga cikin waɗannan biyun ya dari da ajalin musamma yana gudu ne zuwa wani lokaci da Allah ya yanke masa da zarar kwanansa ya kare to ya tafi kenan rana ko wata sai Allah ya ce ala duk ku saurara huwa al-aziz kuma ka tambaya waye ne wannan aiki sai ce shine wanda ya fi karban kowa al-aziz ya buwayi kowa sannan kuma al-ghaffar wanda yake mai gafara arzikin da ya fi ƙarfin kowa kamata ya yi duk wanda yake mai laifi ya tuba shi sa ya gaya ma su duk da wannan abubuwan da kai na shirme to ka tuba zai yaje maka shi sa ya ƙara ji da gafa algafa sai Allah ya ce خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج wannan يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث hmm.
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو hmm.
فأنا تصرفون Allah yake khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halice ku daga rai guda daya thumma ja'ala minha zawjaha sannan sai ya sanya ran wato matar da shi wannan ran daga jikin wannan ran da aka fitar sai aka halice matar sa daga jikin sa wa anzala lakum min al-an'am sannan Allah ya saukar muku daga cikin dabbobin ni'ima kamar yadda azwaj nau'o'i guda takwas yakhluqukum fi butuni ummahatikum Allah ya halice ku a cikin iyayenku mata khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta fi dhulumatin a cikin wata dafai talatin gida uku zalikum Allahu rabbukum kama ka tambaya waye ne wannan aikin sai kara gaya mana cewa shi ne ubangijin nan naku lahul mulku wanda yake da mulkin kowa da komai la ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bauta wa sai fa anna tusrafun to duk wannan bayanin da aka yi in kun fahimta ne za ki biyar da hankulin ku kasa biyayya ga Allah madaukakin sarki to nan da yake khalaqakum min nafsin wahida ay khalaqakum ma akhtilati ajnatikum wa asnatikum wa alsinatikum wa alwanikum min nafsin wahida duk da bambancin nau'o'in kalaku da gari da wato al'ada Allah madaukakin sarki da garin guda ɗaya halitta ko huwa adam alaihi salam shine annabi adam alaihi salam shi baban talibai gaba daya thumma ja'ala min zawjaha malai yake wani hawa sannan Allah ya halice matarsa daga wannan ran ita ce na hawa alaihi salam amince Allah ya tabbata da su gaba daya kamar yadda ya tabbata a farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا kaga wannan ayar ita ba tana bayani ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku kiyaye ubangijin nan naku da ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halici matarsa daga wannan ran wa batta minhu ma rijalan kathiran wa nisaa sai Allah madaukakin sarki ya samar da ya watsa ya karkasa wato daga wannan rawukan guda biyu Allah ya samar da rawuka masu tsambin yawa ai rijalan aka samu mazaje masu yawa rijalan kafiran mazaje masu yawa wani sa'a shi ma ai wani sa'an kafira da kuma mata masu yawa sai Allah ya ce wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj sannan ya saukar muku daga cikin dabbobin ni'ima nau'o'i guda guda takwas wannan shine kuma Allah ya faɗa a cikin suratul an'am thamaniyata azwaj من الدان اثنين ومن البعد اثنين قل أذكرين حرم عن الأنثيين لكم أيضا تقبل تلفتي ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين Allah madaukakin sarki yake mun saukar da cikin tumakai nau'i biyu mata da miji da tinkiya da rago sannan a cikin awakai kuma da akuya da mai gidanta gunzuru shi ma sannan da wato a cikin dabbobi kuma a cikin sauran wa min al-ibli sulaymi da raƙumi da taguwa sannan wa min al-baqar ismu da sa da saniya shine nau'o'in dabbobin riba wanda da su muke layya da suna kamar yadda ya tabbata idan Allah madaukakin sarki yake ya khuluqukum fi buduni ummahatikum Allah shi ne ya halice ku daga cikin iyayenku mata khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta wa qad khalaqakum adwara kenan Allah ya halice ku dauran ba da dauri ai kaddara kun fi buduni ummahatikum Allah shi ya tsara ku a cikin wato a cikin cikin iyayen ku mata kalkan min bari kalkin ayyakunu ahadukum awwalan nutfa karam bari mutum zai fara zama dugon mani thumma yakunu alaka sannan ya zama gudan jini thumma yakunu mutuka sannan ya zama tsoka thumma yukhlaqu fa yakunu lahman sannan sai kuma lullube shi da nama da da kaji da sauran abubuwa gaba ɗaya da jijiyoyi to kaga shine ne wato halkan min ba da halkin din kenan shi gudu ma din talala wannan shine Allah da kansa yake mu tabarakallahu ahsanul khaliqin lalle albarkatun ubangiji sun yawaita da ya tsara halitta duk wanda ka gani kowa kowace irin halitta da gani Allah ya ga dawa ya tsara shi a haka ba tare da an ba shi komai ba ba wani abu da aka ba shi yake so ya ganka haka idan wani yana kuje ka to da Allah yake domin mai abin ke yi haka sibgatalla wa man ahsanu min Allah sibga waye ba Allah ya tsarin halitta babu duk wanda ka gani a yadda ka gani haka Allah yake son ganin sa saboda haka shi da kuje halittar Allah raina Allah ne domin Allah ya yi abin sa kuma haka yake son ganin sa to shine yake cewa fi zulumatin salat a cikin dukkan guda uku to wani irin duhu ake yi duhu uku na cikin na cikin mahaifiya shine ba da suka fassara da cewa zulmatul ra'i wa zulmatul masima allazi ya kalbishawa wacce kace wacce daga cikin kace a duhun mahaifa da kuma duhun mabiya kaji wannan biyu suka kawo an gane ko wasu kuma suka ce a zulumatul wa zulumatul badani da kuma duhun cikin kansa kaga ukun ya buga duhun ciki duhun mahaifa duhun mabiya domin aka ko akuya aka haifa yanzu ai za ga ko ta leda da take zuwa da ita da tarbe ta ko ita ce almasiba to duhu ɗaya bayan ɗaya kenan ga duhun ciki ga na mahaifa ga na riga to saboda haka shine zulumatin salat wasu kuma malamai suke wannan magana da na faɗa ibnu abbas da mujahid da ikrima ra'ayin su kenan cewa duhun ciki duhun mahaifa duhun makima shine riga mabiya wayannan guda uku su wasu kuma suka ce a'a na farko shine duhun duhun wato ya kuruji min bayna sulbi gadan bayan namiji duhun na farko daga gurin namiji sauran biyun kuma suka ce da ciki da makima amma wannan ra'ayin nabi bai da karfi gaskiya domin ai kaga da uwa ake magana ba uba ba ra'ayin farko ya fi karfi na ibn abbas Allah ya kara masa yadda to shine bi zulumatin salat a cikin dubbai guda uku idan Allah madaukakin sarki da kansa yake la ilaha illa hu ai allazi la tanbaghi li ibadati illa lahu wahdahu ba wanda yake cancanta abauta wa sai wanda yake da wannan ikon wayannan abubuwa yake ba Allah tsarafin to sai ake biyar da ku ba kai ba cewa ka abu juna ma hu gairuhu ni za ku ce bauta wa wani da tare da aina ya zahabu ko yin zahabu bi aquliku ina hankalin ku yake dan hankali na biyayye ya kamata ya yanzu wanda yi wannan shi kadai ya kamata a bautawa ina ake wautar da hankalin hankulan ku kuna kai sai Allah ya ce
تكفروا فإن الله غني عنكم ونعم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukakin إنه عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki yace in tadkuru in ma kun butulce wa Allah kun kibinsa duk wannan bayanin da aka yi na rububiyya fa inna Allah ganiyun ankum to Allah madaukakin sarki ya wadatu ga barin kar wani ya dauka in yana zuwa masallaci ko in yana zuwa duk wani abu da Allah yake yi idan yana yi Allah yake maka kan da yawa man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha in kai abin kirki kanka kaiwa shi sa abin da ake yawan fada a cikin rayuwar nan ba ko ba yi ma fada ba ko ba yi ma wa'azi yanzu kawai iya rayuwar mutane da yi ka misali domin mutane kala biyu ne akwai wanda suke mutanen kirki akwai wanda suke kijiyoyin su to sai ka auna ka gani su waye suke ababen yabo a cikin al'umma ko ba aya ba hadisi su waye ake ko da ba a san su waye ake yabon su mutanen kirki to da haka baka bukatar sana ko da kinka a yaje ka yake biya bayan ka ta zo yanzu ka zo ka tarar da biya ka bai tsina da komai ba kuwa sannan ba a sha'awar ta to ba zai zama ma da rabi ba akwai wanda dukkan a yaje ka yake na yake na garga kuma har yanzu sha'awar ta ake. to iya wannan ya ishe ka wa'azi kawai ba sai an ba sai an ja ma aya ko hadisi ba in wani abu za ka yi zai ga wani dukkan aibe ne ne kuma har yanzu bai tsira da komai ba kowane iri ne to shi za Allah yake goran da wa mutane da kansu yake in takuru in kun butulce fa inna Allah ganina ankum to ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya wadata gabarun ai hadisi ya tabbata a muslim wanda da yawa mun karanta shi a cikin arba'un an-nawawiyya cewa ya annabi yace ya al-hadithul qudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum وإنكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا قبائلنا غبايا لو أن أولكم لا رأت نفركم وآخركم da nakarjanku daga kan wakinan annabi Adam alaihi salatu wassalam da nakarje wanda ba a san shi ba zai zo nan gaban wa innakum da mutanen ku wajinnakum da aljanunku gaba daya kanu ala afjari qalbi rajulin minkum kowa zai zama dan banza ya gufce dan siya ba firawuna ba ya fice dan siya ya Allah ya ce ba da kasa zalika min mulki ya ba abin da zai rage mu a mulki na babu kai ne yanzu a cikin gidan ku kai dalla sai ma yanzu ke shiga damuwa ma yanzu kai tana damuwa dan uwa haka amma Allah ba abin da za ka rage ma ko ya domin kanka kake cikawa wato tsiya wanda zaka je kuma kai wato ka da azaba mai yawa a gurin ka in kuma da kamar da bangaren hadisi ne nuna da sai za a hada ku ko uwa kowa ya zama mutumin gidi ya zamto mun samu wato zuciya irin ta wanda ya fi kowa ta kawa waye fi kowa ta kawa a duniya annabin zamani idan zamanin annabi adam ne aka yi musu wannan kalubalen to inda kowa zai zama kamar annabi adam to mu ba yanzu da aka yi mana kalubale ta haddi da annabin ba ne cewa da kowa zai zama irin lafiyayyar zuciya ke da shi irin ta annabi alaihi salatu wasalam ba za a kara Allah komai a mulkin sa ba to dan Allah wanda yake da mulki irin wannan ba gwara ka shafa kanka ruwa ka biki ba ya fi ba sauki kawai domin rashin binsa ƙara tona wa kanka ajiri ne tsora wa kanka laifuka manya to shi ne abin da yake faɗa to shi za a gaba yake wala yarda li ibadi al kufr ku sani cewa Allah bai yarda ka afurai dan cewa bayin da ni ki halice su bai yarda ki kafirci ba kawai ne zai fake da wannan da bakiya ya ji ai kaza da Allah bai ga dama ba da ban yi kafirci ba wato halittar ganin dama daban kuma yin abu daban akwai irada daban akwai kuma maki'a daban an gane ko yawa cewa Allah ya nufi ya ya halitti huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min sai kuma wani gurin yace liman sha'a fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka ce mutum yanzu yanzu ya zo ya ɗau wannan ayar kawai ya ce Allah shi ya halitte mu ya ce cikin mu akwai kafirai akwai mu'mini sannan ya ce wanda ya ga dama ya kafirci wanda kuma ya ga dama ya ya zama mu'mini idan mutum ya ɗau wannan a haka bai fahimci ma karatun ba kwata kwata akwai irada kauliya akwai kirawiya guda biyu da Allah madaukakin sarki ya halitte ka sai kuma ya baka wani dan iko a hannunka wanda za ka iya gane fari da baki wannan tasallulin kai za ka yi da kanka shi kuma Allah ba za a tuhume shi a ce me yasa yayi kaza ba domin ya riga ya baka wannan dama kamar mutum ne yanzu ya shigo masallacin nan yana da iko Allah ya baki kudi yana da kudi kawai bayan an idan da sallah ana kaji sawun farko sai duka bin yana ba su dari biyar na biyu da yaje sai ba shi sai ba ka ba shi dubu ɗaya ɗaya na uku da yaje sai ba shi dubu biyu na uku da yaje sai hana akwai wanda ya ije to ne to akwai sa bane kai ma ba za ka tuhumi Allah ne yasa ya kaza ba ba za ka tuhumi shi ba ko ba haka bane karkari wanda ba ba wace ta tsinuwa amma kudin sa ne kuma ba zai biye ba shine kawai ko mutum yana da garken dabbobi sallah ta zo wallahi masalul ala saboda haka ga wani katon bijiminsa kawai sai kamo wanda ba shi ba sai wani makoci ya rufe ba ko wanda ya kamata ka yanka ba wancan za ka yanka a ga wannan aiki jiji ne domin na sani shi ya ga damar ɗaukan wannan ɗin daga ciki to ba za a tambayi Allah ne ya yi kaza ba babu wannan kwata-kwata to ji da Allah madaukakin sarki ya ce wala yazali abadi bil kufr Allah bai jira kafirci ba baya kansa ya hadice ka ba da sai kai ka guci ba domin ya wancan misalan da ake kai ya tashi a banza kenan cewa ka kalli rana ka kalli wata ka kalli kaza to da ko yana abubuwan shi ya kamata mu kalla ko da yake to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa in taktu an takfuru yardahu lakum amma kuka gode mar kuma zai yarda ku kuna gode masa wala taziru waziratin wazira ukhra laifin wata rai ba ta hawa ta wani rai a nan ne ake ɗauko ƙa'idar nan na cewa da annabi ya ce innal mayyita la yu'azabu bi buka'il hayy ko al mayyitu yu'azabu bi mani alayhi shi ma mace duk wanda ya mutu kuka kukan kera da ake masa sai Allah ya yi masa azaba ne to kuma ga Allah yake wala taziru wajiratun wajra ukhra laifin wata rai ba ta hawa ta wani rai to ya haka ba cin karo in kin ga wurin ne zai kace an ci karo ba cin karo ina amsa take shi ne amsar suka ce wanda idan an yi mutuwa da shi ake wannan kukan kerar to idan ya mutu aka yi masa za a yi mara azaba ko kuma ana yi yana kin halawa kuma yana da damar ya hana idan aka yi masa kuka za a yi masa azaba amma wanda yake hanawa da ya jere shi ba dan ya mutu in duk garin nan zai shiga suna ihu Allah ba zai bar azaba ba kaga ba cin karo ana magana ne akan wanda ya bada dama har yake daura gindin ayi to shi ne za a bar azaba ko kuma yana gani an zo za a hana sai ce ku kyale shi mana kukan kera fa ba kukan wato al'ada da ake yi na tausayawa ba ji ba na ihu kamar da yan jahiliya suke yi a yanzu ana haya na ɗauka ƙabilu ne ke a can kamar an nan yawa ai mana magana a kan musulmi zira ma wani sha allazi na kafaru komai za su yi ma fiye da wannan tun da ana yi ita kanta gawa ana yi mata kiɗa ma a sauran ana abubuwa abin da ya fi muni shi ne a ce musulmi yanayi ya fi muni duk abubuwan nan kaga su a jahiliya ne har wasiya mutum yake bayarwa in na mutane mun ba ku yi wa Allah ya tsine mu haka uban zai faɗa in dai ba ku yi kuka ba ko kuma kuna so ku nuna ni dan gata ne da mu kuka ne yawa illa mitu fanani bima ala ahli wa taqi alayya al-ghayba ya yamna da ma'abadi idan na mutu yake wa ƴarsa wajiya wani yana cewa ki mun kukan jera saboda na tantance yana kiyayya ga jigiti aka suke yi ya ji ibn al-juma abadi lalle shi wannan kaga wannan inda musulmi ne wannan in ya mutu to shine za a yi masa azaba dan wannan lokacin haya ake yi kamar yadda kuka faɗa yanzu su haya ne akwai gidajen makoka in ku ba ku da su da yawa duk idan ya koma loko saboda kuka za a je a biya iya kuɗin ka iya ke garin ka in ka ga fara kuka tun daga gidan kotu ka ba da yawa in baka ba da yawa ba sai an zo gurin to sai a fara amma inda yawa ne zaka ga kuka ko mai nauyi salo salo daga wannan a goma wannan duka bijina Allah yake wala tajiru waziratu mujra ukra to sanna abu na biyu duk mahaifin da yake gawa ba wa kansa tarbiya yake yayin sa dan ya fada ya Allah zai maka wani abu ba ku fahimta da kyau in dai ka yi yayin ka ba shi tarbiya ta kwarai to ba ba yadda zaka yi annabi nuhu ma aka yi hakura kansa ya san gari annabi ibrahim alayhi salatu wasalam da ake kiran sa abul anbiya shi ma a ƙarshen ayin da Allah ya bayani a kan cewa kathirun minhum fasiqun in zuriyat kaza wasu da yawa sai sun faddare abin da zaka yi kawai kai iyayen ka abin da Allah baya so kada mutum ya koma zuwa gare shi bai tabuka ba idan yaro ya yi kurwa ce ai zamani ne jalibi don wannan kai to Allah ba zai jale ka ba gaskiya domin ta ya ayyuha alladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wannan shi ne kaga in kai iyali da kai ba babu wani wato abu to gina Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa thumma ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku kuma za a mai da ku bayyana bi'ukum sannan Allah zai ba ku labari ba kuntum ta'malun dangane da abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa sai ce innahu alimu lalle ubangiji shi wanda wato ne wannan dabi'a alimun masani da zaki tunin da abu da ke cikin zukatan a kadar kirji kenan a cikin kirjin zuciya dai to Allah ya san duk abin da kuka koyi a zukatan ku sai Allah ya ce
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة
ومنه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Allah ya ce wai za masar insana zurun da zarar wani abin cuta ya shafi wani ɗan adam ko suka ce wannan alif da lamu din liski da rabu din jinsin ɗan adam ake nufi gaba ɗaya da zarar wani abin cuta ya shafi shi ya Allah madaukakin sarki ne da rabbu sai ga yana ta kiran ubangijinsa wayo Allah da wayo Allah da shi kadai ba wayo Allah mu ba yanzu muniban ilayhi yana mai komawa zuwa gare shi ya Allah yake thumma idza khawwalahu ni'ma da zara kuma Allah ya zuba masa wata ni'ima minhu da gare shi na tiya ma gane da hu ilayhi min qawl sai ya manta gaba ɗaya wannan da yake kira ma gane da hu ma ce ce mutuliya ce ai allazi gane da hu ilayhi min qawl wannan da ya kasance yana kira tun da ko kuma suka ce a'a madin nan tana nufin wato amsana nufin shi ne irin abin da ya kasance yana baya magiyar da yake wa Allah yanzu ya manta da ita kwata-kwata shi ne na siya maka ne da hulun min kabulu ya Allah yake wa ja'ala lillahi andada saka ya koma sun yawo Allah kiyoyi ba shi da ɗaya ba yubilla an sabili dan ya batar da mutane gabarin bin hanyar Allah wata kira'ar kuma yubilla an sabili dan ya bata shi kansa gabarin hanya madidiciya kul kene da shi da wata bi kufri da dalila kadan ji dadi da wannan kafircin da kake yi na dan lokaci kan kani innaka min ashabin nar kadan ji lallai kai dan wuta ne kana cikin waɗanda Allah zai zaka auta kaga wai da masal insana durun da rabbahu muniban ilayhi san a suratul isra'i wai da masakum durun bil bahri dalla man tad'una illa iyyahu فلما نجاكم الى البر عرضتم وكان الانسان كفورا cewa wai ga masa kuma zoro fil bahr da zara kun shiga jirgin ruwa sai wani abu na igiyar ruwa ya zo ya kama ku na tsita galla man tad'una illa ya duk wanda suke kira ba Allah ba duk sai fasu yanzu kawai Allah ake kira shi kadai to Allah madaukakin sarki yace falamma najakum ila al-barri a'raftum amma da ya kubutar da ku zuwa ga dan dauri duk sai ku kauda kai wa kana lil insani kafura lalle dan adam bikini ne ya iya bikini ko kuma wato Allah madaukakin sarki yace thumma idza qawalahu ni'matan minhu wato da zarar ya kuma ba shi wata ni'ima da gare shi ne sai ba gane da hu ilayhi min qablu duk abin da ya kasance yana wanda ya kasance yana kira da sai manta ne wa idza matta lil insani dhuru da'ana li dhanbihi أو قاعدا أو قائما سورة يونس فلما كشفنا عنه دوره مرت عن الذي يدعنا إلى دور منسى jazarar wato wani wata cuta ta shafi dan adam sai ka ji yana kiran mu lokacin da yake kwanta akan kwibinsa ko kuma yana zaune ko a tsaye mu kaɗai kin ji Allah amma da mun yaye masa wannan cutar sai ga ya koma ruwa kamar ba shi ne ji ya rika wayo Allah ba sai wata gida a kwance kamar ba shi bane to amma kullun a irin ayoyi na abin da yake ban mamaki ne ko ga Allah yana ta ba mu misali da kafirai in suka shiga masifa gurin da suke goma amma musulmin yanzu ya shiga masifa zai ka gurin boka shine abin mamaki shi Allah da in ya shiga masifa ya yadda ba mu yi da Allah amma shi ne yanzu musulmin yanzu ba azu ba in ya shiga masifa zai ka gurin wani malam da gobe da nisa shi zai yaye masa matsalarsa Allah ya kiyaye to shine Allah madaukakin sarki yake waja'ala lillahi andadan kaji sai su sanya wa Allah kishiyoyi yudilla an sabili wato dan su batar da barin hanyar Allah madaukakin sarki ko kuma su su bata kan kan to shi ke kunci ne da su kamar ta bi kufri ta kalila ka san rayu ka ji dadi da wannan kafircin da kake na dan lokaci kan gani yanzu da Allah ka auna ka gani wanda ya rayu shekara 90 tasa'in ka auna ka ga cewa shekara nawa yayi yana jin daɗi jallai jin daɗi daga shekara nawa za a ce mutum ya fara gane kanka shekara ja biyar ko ashirin ashirin su kiri ashirin ka ga banda ita domin bai san kansa ba la muhalla lahu min al-i'rab to daga 21 zuwa 40 wataƙila a wannan karan ma gwagwarmaya yake ko aiki bai samu ba yana ta fafutuka ne aka ne daga wannan arba'in ɗin zuwa cikin wata ishirin ɗin a kai ka ɗauka kuɗin ya fara zuwa a wannan ashirin ɗin ce jin daɗin shekara nawa yi domin idan fatauci ya fara daga tafiyarsa daga Kano zuwa Lagos kullum abin da yake baya samun nutsuwa sai lokacin da yaje ya sauka inda zai sauka eh sannan kuma idan ya tashi dawowa yana tsaye da yake wato shi abin da zai ka saya masa hankali na farko bai sai ya zai zai samu iyalin sa ba sannan kuma waɗanda ya jina da su ne sani ba za su turo da kuɗin ko ba za su turo da shi ba shi ma da firgici ne mai zaman kanta ko kuma mota zai biyo ko jirgi ko jirgin kasa gaba ɗaya idan ka auna wanda yake kare da ba wanda ya tafi saba'in kuma ai ka ga an riga an shiga daga nan daga arba'in da biyar hamsin likita ya fara bashi doka a bashi ma a cikin cewa ka daina kaza banda kaza ba cin kaza duk yadda ka kai da san ka ji daɗi ya ma doka a wasu abubuwa a ce kai baya baya da suka yi mai ko ba kai baya baya da shi ba kai ba shi ka fi zabo a azadan biki ko kuma a kaurace masa gaba daya sannan suka yi ba kai ba shi tafiya kasa tafiyawa ko ba haka bane to in ka auna gaba daya a shekara ta kai din wallahi za ka ga jin dadin ku bai kai shekara 20 ba shi da yake kamar ta bi kufri ta kalila mutum ya ji daɗi da gudun cewa da yawa Allah ɗan kaɗan ce rayuwa idan wani abu yake takaba da shi ne jin daɗin ne ba gida ba mota tufafi mace to duk wanda akwai lokutan da baya jin daɗin su duka gaba ɗaya ba zai ji daɗin su ba saboda haka shi sa ko da yaushe Allah madaukakin sarki duk irin wannan da ta zo sai ka gane wa mutane wa'azi cewa da gane ko ita rayuwar nan ba ta addini ya kali ba ta da yawa kwata kwata rayuwar kankanuwa ce yi zai ce gaba ta bi kufuri ka dalila ba dai ka burci za ka yi wa Allah ba da bujulci to dan kankani ne lokacin inna maduniya fanamu ne kan duniya ta go inna maduniya ka ba alim ya dawi sabakar wa qawl wa laqad yakfika minha ayyuha talib wa qawl إن كان وقتك فيها قبل ما فيها يقول innama duniya ka bai fi na tajattu da an kabo haka duniya ne kamar gidan da gizo gizo ya tsaka ba ta da yawa kwata kwata idan ka kuce zan yi ka gama bidil fiye ka kuma innaka min ashabin nar kana cikin yan wuta Allah ya kiyaye sai Allah ya ce أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Allah ya ce amman huwa qanitin a wata kira'ar amman huwa qanitin shin wanda yake qanitin ai ta'i'un lillah wanda yake biyayya ga Allah madaukakin sarki ala al-layli a tsakiyar dare ana jima'a na zaukun dai wanda yake biyayya ga Allah ya tashi tsakiyar dare bauta wa Allah sajidan yana mai sujjada wa qa'iman sannan yana tsayuwar dare yahzaru al-akhira yana jin tsoron lahira wa yajju rahmatar rabbi sannan yana fata da kaunar rahmar ubangijinsa daidai yake da kiciyarsa wasu ba da suka ce wannan ayar kamar da Allah ya dan mas'udi yake yi da zai na Usman ka afan aiki shine mai wannan dabi'a duk dare yana kiyamun ne ya karanta alqur'ani dan da in tawaye ta haura za su kace shi ma alqur'ani yake riyawa yana karanta bakara da hubi asmata alwani sujudi bi yubadi'u al-layla tasbihan wa qur'ana aka atami yake bana to saboda haka wannan shine Allah yake kul shine da su har yasawi alladina ya'lamun in bai taba yiwa a daidaita waɗanda suke masu ilimi والذين لا يعلمون waɗanda suke koma bayan su zai yi a daidaita masu ilimi da wanda suke ba masu ilimi ba inda ma yake zakaru ulul albab kai masu gane wannan cewa ba za a gwama ba masu hankali ne kawai za su gane cewa malami ba daidai yake da jahili ba ko ɗaya to shine ma da yake gaya mana anan amman huwa qanitun ala al-layli sajidan wa qa'iman kace in kaga da ka iya dauko ayat da cikin surat al-imran da Allah yake ne cikin sawa'a min ahli kitabi ummatin qa'imatin yatlun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun kaga nan ma Allah yana yaban masu qiyamul layli shine ma da yake sajidan wa qa'iman ai fi hali sujudi wa fi hali qiyami mutum yana ambaton Allah lokacin da yake sujjada da lokacin da yake tsaye ya ji Allah madaukakin sarki ya ce wa yanzu rahmat rabbi kana yana fatan ramar ubangijinsa kula ne ya tawin ladina ya'lamun shin za a daidaita masu ilimi walladina la ya'lamun da wanda ba su da shi wannan ilimi yake ne ilimin addini malami kawai jini yana cewa wa'alan huli ta anna afdalan minan ilmun yuzilu shakka anka wal wadaraj da shi ake domin mutum ko ya kai matsayin emirati ba profesa ba in dai bai san Allah ba jahili in dai bai san Allah ba to jahili ne amma idan ya san Allah to nurun ala nur kenan kaga ya san duniya ya san lahira domin kaga ai ba Allah ba yaban ba yaban su action yake ba ba su yake ziga bidiyo su ba su yake gobe da anan ba su yake motar yana ban waɗanda suka san shi domin ga bidiyo ya gama hawa tsam sanin stress ɗinsa da time da komai amma wuta zai aka biya na ojiji shi ma wuta zai shiga ko ya ci ko ya zo yawa duk wannan manyan Allah da wannan da na da su ji wani da wai wanda ake bautawa ya wai sunan da ai kalba shi shi ma ga dan wuta ne kwarai kuwa da akwai wanda dalilin sa ake gaya mana dalilin Allah duk wannan abin nan an fahimta da kyau ko yawa to to shi ne shi za malamai suke magana akan cewa sanin Allah da ake magana ka fahimta da kyau shi ne wato ilimin da ake magana shi ne sanin Allah sanin Allah ga mutum da shi kaga ba zai yi ka zo ka kalli mutum ya iya rubutu da hannun dama kuma zai rubuta alkur'ani da ka a cewa ya tafi yaki da jahilci wallahi ƙarya ne ai da yaki da jahilci shine wanda ya gaba iya bokon sai ya kure ta amma bai san Allah ba shi zai shi ne da ya dawo zai fara alifin zuwa yawon zai ake ya tafi yaki da jahilci domin shi ne jahili domin bai san Allah ba ko ba haka bane shi ne jahili wanda bai san Allah ba zai ake kira jahili domin kana nufin kawai sanin rashin rubutunka na boko ne da yawanci ne jahilci to ai kai ma da kai da shi za a haɗa ku shi ya san arabiya kai baka san boko ba amma kai da shi da za a haɗa kai da kai profession din a bangaren kaza duk ba ku iya ojin ba kuma shi ma ilimi ne ko tayyanci shi kenan ku biyun gaba ɗaya jahilai ne kenan a wannan gurin da profesa da ɗan masu muri ƙaramin alarama kowa jahili ne a kan ojin ba shi ake nufi ba jahilci shi ne rashin sanin Allah shi ne jahilci shine jahili to inda ma yake zakaru ulul albab ba ma su gane haka sai masu hankali sai masu hankali yanzu dan Allah ku duba misalan da Allah ya ta bayarwa a ce bi yadda wani ya kai matsayi ya girma a sai sai amma zai iya gane cewa wani abubuwan da yake ta mu'amala da su cewa Allah ne yi su ba ai ka ko jahili ilimin bai amfani da shi ba bai iya gane haka ba na abubuwan gaba ɗaya ne shafe ta yi su akwai sai da wanda bira yi rana ta fito ta fadi din ne shafe ai ruwan sama din ne shafe wani ya rayu wani ya mutu din ne shafe wani ya rage lafiya wani ya yi lafiya ha ba mala ya inda ma ya tazakkaru ulul albab ba mai gane haka sai ne hankali sai Allah ya ce قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Allah yake kun kene da su ya ibadin ladina amanu ya ku bayina amma waɗanda suke imani in ta rabbakum kowa ya kiyaye ubangijinsa ku kiyaye lil ladina ahsanu bi hadhihi dunya hasana duk wanda suka kyautata a wannan duniya to Allah zai ba su aljanna a kiyama shine hasana lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada saboda haka Allah zai ba su lada zai ba su aljanna wa ardullahi wasi'a kasar Allah tana da fadi wace ce ardullahi malamin fassara biyu suka yana wace kace shi ne wanda ya takura a garin da yake a garin musulmi kafirai an hana shi musulunci sai koma garin da yake musulunci tsantsa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha kasar Allah ba ta da yarwa da za ku yi hijira ka koma inda za ka bauta wa Allah ko kuma a da kasar musulmi zuwa ta musulmi inda kake ta musulmi amma ba da ba incin bautar Allah akwai kasashe a duniya a yanzu wanda ko kiran sallah ba an yi doka wanda ita waje ne kai abun ka dai ko kuma daga kasar musulmi zuwa ta kafirai kamar yadda musulmi suka yi aka tashi daga Madina aka tafi ina daga Makka aka tafi Habasha saboda ni kan akwai yanci zaka yi hijira da kasar musulmi ko ba ta kafure in dai za a baka da baka addini ita ma hijira ce domin ga jina su Ja'far bin Abdul bin Abi Talib ai kaga da a cewa haka ba su tafi can gurin akwai sarkin da ba a zalunta kowa a garin wanda suka je cikin addinin su yadda suke so to shine Allah barka nan magana ta biyu kace wa Abdullahi wasi'a shine aljanna a ƙarshen surar nan za mu ji dalilin da kafa ne da Allah yake ayar nan wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha al-ardu suka ce ai al-ardu natabawwa minha haythu naja suka ce aljanna kaji wani dalili ba da mai kyau al'adu na tabo da aljanna ake za mu zo kanta nan gaba saboda haka aljanna ce saboda haka ko ne ka dauka akwai dalili to sai Allah yake inna ma yuwaffa sajiruna ajrahum kai Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ne bidai hisab ba tare da an auna ba saboda duk wanda aka ce ya hakuri ko to gaskiya an ji shi kitar da shi aka yi ne gaba kusa ba Isa wani mawaƙi yake cewa wa sabrun mithlu sayyi murrun muzaqatuhu lakin akhirahu ahla min al-asad asalin hakuri asabru daga asibru ne asibru kuma makaci kenan a larabci to daga wannan aka ga kudo sunan yana da wato wajen kankano yana da tsafi mur isa ba wuce yake cewa wani abu mai mugun tsafi mur ai tsafi kenan wajen kankanon yana da tsafin gaske sai ce lakin na akarahu ilai karshensa kuma ahlamin al'azami ya fi zuma daɗi wanda ya haƙuri a ƙarshen rayuwar a ƙarshen lamarin to zai ga ya ce riba to ji za a ibn abbas ya ce a sabru fil qur'ani salatatu aqsam aquli ya ka gida uku al qur'ani sabrun ala ada'i fara'id lillahi ta'ala wa sabrun an ma'arim lillahi ta'ala wa sabru fil musiba inda al-kalimatu al-ula aquli abu tayin abin da Allah ya umarce ka dashi na farilla to ayi kaza sai kai yace ya mutum in yi wannan zai samu daraja 300 sannan na biyu shi ne akwai abu da bar abin da Allah ya hana ya fi nauyi shi kuma shi kuma kai wannan ka kauce masa za ka samu daraja 600 in je guda ambas akwai akan musiba kuma yayin akwai ta farko mutum zai samu daraja 900 yana daji zai za ka kauce masa kani ba da duba zamani zai istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai koma ga Allah daraja ɗari tara za ka amma yana miƙewa ya gaba biyar ga Allah ya tsine wa karawan takalmin nan ana ta yi hakuri wani yana wallahi ba za a hakura sai daga baya ya ganshi kuma ba lada babu ko kuma ko da ya ganshi ba ba ya gama tsinuwarsa ba zai samu wannan darajar da ake magana a kai to shine inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kai Allah zai cika wa masu hakuri ladan su ba tare da an auna ba ba awu sai Allah yake
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين na'am وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أراه إن عملت ربي عذاب يوم عظيم Allah yake kul shine da su inni umirtu an a'budu Allah ni kam an umarce ni ne dan bautawa Allah madaukakin sarki mukhlisan lahu din ina ne wato tsarkake addini a gare shi da ikhlasi ba ya da mun ce ta a farkon surar ko dai suratul zumar ko suratul ikhlas aka ba da yake kiran da surar da take yin jan hankalin mutum akan duk abin da za ka yi dan Allah kar ka bari yadda ta kar ka bari bayan an dau lokaci ka iya gorantawa akan abin da kai to idan kai wannan ba dan Allah kai wani dawa asali to shine inni umitu ana abudallah an umarce ni da bauta wa Allah wa ba umiru illa li abudullah muqlisina lahu din ba umarce su waje dan su bauta wa Allah suna ba karkace addini gare shi ya Allah yake wa umirtu li an akuna min al-awwal al-muslimin sana an umarce ni ne dan kasance farkon musulmi to anan wasu ke bacewa musamman gulat suna cewa annabi alaihi salatu wassalam shine farkon musulmi a duniya to idan ka tsaya anan um ba mu sanya za ka yi da wasu ayoyin ba lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi wannan tafiyar yake so ya ga ubangiji madaukakin sarki Allah yake ba zai ganje ba me ya faru bayan ya yi tilfalan ma tajalla rabbuhu lizabari da ajalahu dakka wa qarra musa sa'ika sai Allah yake falan ma afaqa qala ni eh subhanaka tubtu ilayka wa madha wa ana awwalul mu'minin ya zaka yi da wannan yayin da annabi Musa ya farfado sai ƙarfi ya tabbata a gare ka ya ubangiji na tuba zuwa gare ka ni ne farkon mu'mini tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad wa ya fara zuwa to shine maganar da malamin Isa in ka koma ba wato gurin guraren malaman tafsiri za ga kowace irin amsa an bayar suka ce kowanne annabi a cikin al'umma sai shine farkon mu'mini shine farkon musulmi ta huta shikenan kaga ba su karo yanzu da mutum ya kalli wannan annabi Musa shine farkon mu'mini musulmi a cikin mutanen sa banu Isra'il annabi Isa shine annabi Idris shine a cikin mutanen sa annabi Yusuf ba ga annabi Adam annabi Nuh annabi Salihu kowanne shine farkon mu'mini a mutanen sa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine farkon musulmi kuma mu'mini a cikin mutanen sa shikenan kaga ba su karo an gane ko domin gaba ɗaya Qur'ani ba contradiction ba mu in ka ga ya ci karo to kai ne baka fahimta ba yace Allah yi na kadiya qul inni akhafu in asaytu rabbi sai Allah ya ce qul ne da su inni akhafu ni ina jin tsoron in asaytu rabbi in har na saba ubangiji na azaba yawmin azim ai inni akhafu azaba yawmin azim in asaytu rabbi cewa ina jin tsoron azabar ubangiji na mutukar na saba wa ubangiji na sabawa wato azaba mai girma mutukar na saba wa ubangiji na aka ce annabi ya faɗi wannan kalmar to ina gani ko kai sai Allah ya ce قل لا أعبد مخلصا له ديني hmm فاعبدوا ما يأتي من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين hmm لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ya ظلل hayya ذلك يخوف الله به عباده يا عباد تتقون Allah madaukakin sarki yace qul la a'budu mukhlishan lahu dini ne da su Allah madaukakin sarki nake bautawa mukhlisan lahu dini ina tsarkake addini na gare ni sai ce babu duma kike ku bautawa abin da kuka ga dama wannan aika ce ne ba zuwa kai ki bauta ba dan sai ce min duni wanda yake koma bayan ka kun dine da su innal kafirina alladina kafiru anfusahum hakika asararin da suka asaratar da kawo kansu wa alim da iyalan su yawmal qiyamati ranar alqiyama ala kusaurara zalika huwa al-khusran al-mubin lalle wannan ita ce tadewa wanda take mabayyana da hum min fawqihim zulal Allah yake za a mutu leba ta saman su da wutar jahannama shine lahum min jahannama bihadun wa min fawqihim gawar ya ai mutu rumfa ta wuta saman su gaba ɗaya wuta ce ta jahannama to sai ce wa min jahannama muzulan karkashin su ma haka amin ya Allah zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada Allah yake wannan ba abin da aka faɗa ana tsoratar da bayi Allah yana tsoratar da bayi da ne dake da wuta duk inda kaji Allah ya magana wuta to tsoratar da bayi yake ya ibadi fattaku wane mutum ya ku bayi na ku kiyaye ni kowa ya kiyaye ni an nuna mun lokaci yayi tun da zu za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi akwai wani bawan Allah da yake so zai yi tafiya tsaro karatu ka tawaje nan da wani dan lokaci kankani to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaskare masa tafiya cikin sauki kuma Allah ya ba shi wato ya yaskare masa abin da ya tafi nema ina roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon kamar ɗaukaka masu neman aiki da kasuwanci da sana'a Allah ka taimake su marasa lafiya gida da ake ta Allah ka ba su lafiya abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka shiga lamarin mu ina roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon kamar ɗaukaka iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya ka ba su tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa ƴaƴan mu da kannun mu Allah ka dora su a hanya wani rijiya Allah ka dora su a kan siratul mustaqim muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين